نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاترا قوتم جمال الآخرة جراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي هدو da arba'in da bakwai wanda ya dace da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'usul al-talata haka ne ko? domin tsaya daidai ina muka tsaya mashin da na maka kwana wannan ba mun yi shi ba yawwa al'anwa za mu tashi ko malam ya ce wa anwa'ul ibada wannan shine karatunmu na nawa karatunmu na tara kenan wa anwa'ul ibada malam ya ce nau'i nau'i na ibada nau'ukan ibada allati wadda amara Allah biya Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da su suna da yawa kuna ganewa ko ibada ba nau'i da bace nau'i nau'i akai saboda nau'i da yana sa mutun ya gaji da cewa kai mu yi ta sallah sai mu gaji yasa sai aka nawa mu kuma ba matsa man ba wurin kawo mamu ibadan nau'i nau'i mai sallah mai azumi mai haƙƙi haji mai umara mai zarka mai ziyarar mara gasunan ba sai da ka wuri guda ɗaya ba saboda haushi ya ce zama wuri guda dutse ne to kuma zama wuri guda sai ya sheka ko ba gaba dan adam komi ba ya mai daidai komi isan shi yake zaman banza isan shi yake aiki ma isan shi yake kowa ga da ne ta ba sai ka ga mutum na ta dukan ba aiki ba kasuwa in kasuwa ta zo kuma yaji kai kasuwa akwai wahala kuma yana samu kuma in ya zanna babu aikin yi ba abin boriya ya zanne kawai inda sai har dare ba inda yake zuwa sai ji duk abin ya ishe shi ko ma'aikata ma kullum ya sai ce kullum kullum bakwai da rabi kana musa to ba gara kana musa ya bakwai da rabi da bakwai da rabi a ce kana gida kana tara bada ban yi an yi kari yanzu to abin rana kuma ya za a yi amma bakwai da rabi ta ba kusa hanya kullum ma kuma kullum san wakata hudu Allah ba ku daɗi ba amma dan adam haka yake shi komai ba ya mishi haka yi hori ya ce hori haka yi ruwa ya ce ruwa sun yawa yanzu duwanda ka gama da shi sanyi ka an fara sanyin bana tun ba ta yi kowai na ba da abin ya fara isan mutane to Allah kada ya yi shi yasa sai ya kyale mu kawai abin da ya ga dama inna Allah ya fa'alu ma ya sha Allah yana yin abin da ya ga dama kawai ya kyale mu sau da dai da aka yi sai ka ce ba ma daidai ba ba Allah ya san daidai saboda aka yadda yake shi ne daidai in ta ma daɗi shi ke nan ba ta ma daɗi duka ka sani metrol islami kamar musulunci musulunci shi ne mika waya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma dawa ga Allah subhanahu wata'ala da manzai shi da kuma rabuwa da shirka shi ake ce musulunci Allah ta'ala ce bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin Allah ya ce a'a lamarin yadda yake duk wanda ya mika wayan shiga Allah subhanahu wataala yana kyautatawa wa man yuslim wajahu ila Allah wa muslim faqad istamsaka bil urwati al wuthqa duk wanda ya mika waya zuwa ga Allah subhanahu wataala alhali yana mai kyautatawa to yayi riko da igiya amintacciya wannan shine musulunci da kuma musulunci yana da shika-shikai guda biyar na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah wanda Allah ya ce ku ne al-islamu ala khams an gina musulunci akan shika-shikai guda biyar na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mutum ya tabbatar da ba abota ma kowa sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi wa iqamus salati sai da sallah an gina musulunci a bisa tsaye da sallah wai ta yi zaka an gina musulunci a bisa ba da zaka zaka hakin Allah da ya wajabta ba ma'abuta dukiyar da dukiyarsu ta kai a hidda mata mi a hidda mata zaka ga kowace dukiya ba sai yin dukiya ta kai nisabi sai ka hidda mata zaka da cikin miliyan ɗaya sai ka ɗauki 25 ka bada miliyan biyu ka bada 50 ba ma rangwame ba amma zai ga mutum yana ta kauce-kauce yana ta kubce-kubce yana ta dabara dabara ta tara ma dukiya ba Allah ya tara ma Allah ya tara maka ita kuma shi ya ce in sun kai miliyan biyu ka ba da hamsin Allah ba maka adalci ba jikka dubu har sau biyu a ce ka ba da jikka hamsin ce mai matsala ce uku ka ba da ɗari ka ba da saba'in da biyar hudu ka ba da ɗari takwas ka ba da nawa miliyan takwas nawa za ka ɗauki duka dubu takwas ka ɗauki ɗari biyu ka ba da sai ta gagara ɗaga mutum yana ta kauce-kauce yana ta wani wajen ake shi na duke shi na ta kai zarka bayan ka duk dabaran ka duk kewaye kewayen ka wurin Allah za ka koma ina ta wata dabara ka tsaya ka darje ka ba Allah hakkin shi da ya ce ka ba shi ka ɗauka ka raba bayan Allah shi kenan ka gama da wannan wurin ka ci gaba da dukiyar ka kuma Allah ya tausaya maka da bai ce cikin miliyan takwas ka ba shi ɗaya ba ko ya ce maka in ya ce maka ba da ɗaya kai ko dai saboda Allah Allah ya ce ka ba da cikin takwas ka ba da ɗaya dan Allah ba ma adalci ba ai ba cikin miliyan ɗari nawa za ka ba da kuma sai mutum ya ta kauce-kauce wani da an ce ma zarka ta karatu hankali shi zai tashi Allah mahalicinka wanda ya kawo ka duniya wanda ya baka dukiya ya ci ya rabe ka ya ce kawo kaza ciki kuma ka koma kana mai wayo kana mai kewaye-kewaye kana kai dukiyarka ba da isa ba wani ma kadar da dukiya yake gaba da sai abubuwa ba ko dala ga hannu sai lokaci ya wuce ya mai an yi ba a yi rashin tana nan ana jiran ka sai ka bada ta ka tara ma kanka abinda rana da kiyama cikin wuta za a Allah ce je ka dauko ba sau da haka mu ji tsoron Allah mu bar son zuciya mu kai zukatan mu nesa mu kara imani da Allah cewa zakkan nan haƙƙi ne na Allah da Allah ya ce mu dauka mu ba bayan Allah waɗanda suke da bukata waɗanda suka dace a ba shikenan wannan hakin baka bada shi duniya wallahi sai sai ka sai an tara ma shi ranar kiyama Allah ya ce wallazina yaknizuna dhaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama wa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum wa dhuqu ma kuntum taknizun waɗanda suke aji zinariya da azurfa ma'ana kuɗin lokacin ke ba su ciyar da wannan dukiya don Allah subhanahu wataala Allah ya ce kamar su albishir da azaba mai zahi ranar da za a tara dukiya zan yi goga masu ita a kunna mata wuta ta tsananin zafi ba irin zafin duniya ba zafi ne na lahira na wutar jahannam batu kuwa biha jibahu jiba shine goshi jabha jami'i ne na jabha goshi kuma goshin nan wannan wurin shi yake ce ma jiba daidai nan inda kake sujada ya baki wannan za a zaki goga ma dukiya wa junubuhum da sasanninka ana goga ma ita ana yaya kana kamar yadda ake goga kaya ga ake goga ma kaya dutsen guga haka za a zanyi guga ka tukwa ka san dutsen guga da larabci sunan shi al-mikwat mikwa abun guga abun goge kaya to haka za a zanyi tara dukiyar ka wanda baka yadda ba zaka ba a zanyi guga ma ita wa zuhuru maka ba baya ana cewa yaya kai dadi ana ce maka ya zama ka nasbun li anfusik wannan ita ce dukiyar da ka tara ka aje kace baka bada wa duqu ma kuntum takmisu Allah ta'ala ce to ku dana abinda kuke tarawa ba ku hidda bai hankin Allah Allah ya kiyaye ku saboda haka musulunci shahada Allah ilaha illallah ga sallah ga zakka ga azumi ga kuma aikin hajji duk waɗannan ibadodi ana yin su ne dan Allah ibada ne wal imani kuma kamar imani da Allah subhanahu wataala imani da Allah yana da shiga-shikai guda guda shidda imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan Allah imani da annabawa imani da ranar lahira kuma imani da kaddara Allah mai daɗi da mara daɗi wannan su ne shiga-shikai imani duk waɗannan gaba ɗaya wajibinka ne ka yarda da su yarda da Allah shi ya kawo ka kuma shi ke ci da ka kuma shi ne abin bauta yadda da Allah yana da mala'ikun da ya halitta ya sanya su ya ɗaɗɗora musu ayyuka daban-daban wannan ya kula da iska wannan ya kula da zahi wannan ya kula da ruwa wannan ya kula da arziki wannan ya kula da wahi wannan ya kula da karɓar rayuka wannan ya kula da busa rai duka Allah ya ɗora ma kowa aiki shi ga su nan barkace suna ta yi waɗansu ma ba su da aiki komi sai su gina wasu sai tsayuwa wasu sai sallah haka suke kawai wasu kuma aikinsu su ta muku addu'a. Ita muku addu'a Allah ya biyo muku Allah ya gafarta muku Allah ya baku abin da kuke so. Suna ta roƙo Allah Allah ka ba bayan ka kaza kaza ka ba bayan ka kaza bawan ka kaza yana roƙon kaza ka ba shi. Wasu kuma Allah ta'ala ya haɗa ka da su a matsayin su tsaya tare da kai. Su tsare ka su zamanto masu tsaron ka masu gadin ka ne kawai suna gadin lafiyarka. Kawai wani abu mummuna mara daɗi ya taɓa ka. wasu kuma an hada ka da su ne saboda su zaki rubuta maka abin da ka aikata mai kyawu ko mara kyawu waɗansu kuma yawo suke yi kawai ɗan yawon shakatawa suna neman ina ke karatu ina ke gayin maganar Allah da annabin shi ina ke nasiha ina ke jan hankali ina ke gaya ma mutane gaskiya sai su zanna wurin su rubuta duk wanda ya so to ka yarda da waɗannan mala'iku da ka yadda da Allah ya saukar da littattafai ga annabawa ka yadda da cewa Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa masu tarin yawa sa'annan ka yadda da cewa akwai ranar lahira bayan mutuwa akwai tsayuwa gaban Allah wanda zaka tashi gaban Allah domin Allah subhanahu wataala ya saka maka a bisa abin da ka aikata a duniya mai kyawu kuma da kyawu sannan ka yarda da cewa da abin da yake faruwa a cikin duniyar nan to Allah ne ya kaddara shi kuma Allah ya auna shi kuma baya hita daga ikon Allah mai daɗi ko mara daɗi yana faruwa ne saboda Allah ya ce ya faru wal ihsan kamar ihsan kyautatawa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kyautatawa shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah in ba ka ganin Allah to Allah yana ganin ka ma'ana tsananin tsarkake ibada har ya kai kana ganin kamar gafi ga Allah tsananin yadda kake yi don Allah ba ka rabon wani ya shiga cikin ibadarka ko rabon wani abu na duniya shiga cikin ibadarka to tamkar ga ka ga Allah kana ibada shi yake ce mai ihsani Allah ya kara mana ihsani wa minhu du'a kuma akwai addu'a daga cikin mi musulunci ko kuma daga cikin nau'ukan ibada akwai mi addu'a akwai addu'a roƙon Allah ba a roƙon kowa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kadai, saboda shi ne wanda yake jin kiran kowa, kuma shi ne wanda yake da abin da zai ba kowa. Ya tattalan maka duk abin da za ka rayuwa da shi yana da shi zai ba. Sada ka ba a kiran kowa? Sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawf da kuma tsoro, ba a jin tsoron kowa sai Allah. shi ma yana daga cikin ibada tsoro jin tsoro ibada duk lokacin da ka ji tsoron wani Allah subhanahu wataala to ka bar ibada ba tsoron kowa sai Allah ba kuma shi jin tsoro a nau'i nau'i ne akwai tsoro na ibada akwai kuma tsoro na ɗabi'a duk wanda yana ya baka tsoro in ka ji tsoron shi baka yi laifi ba kamar dabbobi kamar kare in ka ji tsoron kare baka baka ji tsoron wani Allah ba saboda yana iya cizon ka shi mahukaci ne ba ruwan shi ko ka ga kura kaga sai ka ji tsoron kai ta makyarketa me yasa saboda tana iya canye ka shi yasa kake tsoron ta kake ta makyarketa kana rawar ɗari ko ka ga abin nan dai abin nan zaki ko ka ga damusa ko ka ga giwa duk za ka ji tsoro wannan tsoron ba ko ka ga wani mugu da bindiga ko da sharbe biya adda ko da abin nan sharbe biya ta hudu ko ka gaya da bindiga karama ko babba in ka ji tsoron shi ka ji tsoron wani Allah ba ko kuma ka ji tsoron wani Allah amma jin tsoron da ya halitta amma mutumin da baya nan baya garin da an waɗi sunan shi ka kama makyarketa ba ga wannan jin tsoro ne mara kyau baya nan kuma tana yiwa ma baya duniya ya hita ya bar ta ya koma wurin Allah maka shi mu wannan baya da kyau Allah kada yake mu wannan Allah ne baka ganin shi kuma ka san ilmin kyarketa Allah ya ce waɗanda idan an bata Allah wajilat qulubu daga suka sun sun tara rawar dari saboda amma da sunan Allah maka ga ba ka ganin shi ko ba yadda za ka ganin shi ko to Allah kada yake mu irin wannan da zarar an ce abu baya nan ba ka ganin shi ba yiwa kuma ka gane shi kuma ba yiwa ya zo wurinka to bai kamata kamar irin wannan yin tsoron sai Allah kadai warraja da kuma fata da kauna zan ki fatan samun abu a wurin wani ka zan ki kwadayin samun abu a wurin wani ba a kwade wurin kowa sai wurin Allah kaji kana kwadayi kana fatan samun abu to Allah yake ma wannan in kama wani Allah ba kai daidai ba. Wata wakul kuma yana daga cikin shi dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala. Ka dogara da cewa Allah ta'ala shi ne zai iya maka komi, da abin da kake nema ka dogara da cewa Allah zai iya baka. Da abin da kake tsoro ya same ka ka dogara da Allah cewa Allah zai tsare ka da gare shi. Wanda shi yake ce ma dogaro. Warrahba da kuma kwaɗai. Kwaɗai da irin wannan ka zanyi kwaɗayin samun abu. to ba a kwaɗayi wurin kowa sai wurin Allah. Warrabatu da kuma tsananin tsoro irin na faɗuwar gaba da gaban ka zai ta faɗuwa saboda kana jin tsoro. Ba a makowa ji sai Allah. Wal khushu' da kuma kaskantar da kai mutum ya duka kankantar da kanshi da Allah subhanahu wa Wannan Allah kada yake ba. Allah ya ce alladina fi salatihim khashi'una waɗanda suke suna wato tsananin kankan da kai ga Allah a cikin sallarsu wal khashiya da kuma jin tsoro da alkhawfu da arhabatu da alkhashiyatu dukkan su tsoro ne wal inaba da kuma maida al'amari da komawa zuwa ga Allah wal istiyara da kuma neman taimako da neman taimako ba neman taimako wurin kowa sai wurin Allah. Wale istighatha da kuma neman agashi. Neman taimako shine ka nemi taimako cikin abin da ba na tashin hankali bane, ba na bala'i bane. Istighatha shine neman taimako, neman agaji a cikin lokacin da ka shiga mugun hali. Abu za ka bada wara ne. Ko kuma wuta ta kama gidanka kuma kana ci. Ka ita kururuwa wannan dai agaji ne saboda ka shiga mawuyacin hali amma istihana ba haka ba istihana ka yi shiga halin da bai kai irin wannan hali ba sai ka nemi taimako ga wanda ka san yana iya taimaka maka to duk waɗannan nau'uka ne na ibada wani istihaza da kuma neman tsari neman ka samu tsari daga wani abu da kake tsoro ya cutar da kai ba a yin shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala wazzab da kuma yanka ba a yanka ma kowa rago ko sa ko rakumi ko akwai ko tinkiya sai Allah duk wata dabba ba a yanka ma wani ita ba Allah yanka kuma kala biyu ne akwai yankan da za ka yi don Allah akwai yankan da za ka yi don ka ci nama to na uku shine wanda ba da wanda za ka tsaya ka yi ga wani Allah ko ka yanka da sunan wani Allah to wannan ba a ci shi akwai yankan da za ka yankan ibada shine kamar yankan mi yankan layya da kuma yankan mi yankan ragon suna kaga da waɗannan yanka ne na ibada addini ya ce a yi su amma in saura ko in ci nama mu koshi kuma so da ke saura ko kawai a dace shi a soye shi a canya nama haka kawai babu wata munasaba babu wani dalili ba wani abin murna da yawa kawai ina ra'ayin haka ne kaga dai ne dan yi dan yin nama ba dan ibada ba wannan ma halal ne ba haramun ba kasan balarabe shi ke da wannan abin sai a saura gu kawai a yanki a sa cikin tukun yaren nan kawai a bishi a canye kaza ba magana da ce a ajiye a zage ɗewa na a ran nan kawai a sa shi gaba cin in ka zo gobe ba kai siya komi ko tsoka ɗaya ba kai siya har gayyato mutane ke duk su kama a cin shi wannan zuru saboda mun ga suna haka nan wata shekara rago muna makaranta mu shidda zannin makaranta mu shidda an ta yi ba kansu ba kowa makaranta sai mu kare haka bari mu wadan ba inda za mu ta yi ba muna da kudin umara da cire mu umara da muka zanna cikin makaranta mu kare lai ya tazo rago hudu aka kawo mu kyauta mu shidda muka ce toran nan mu ma sai mai irin da laraba muka samu rago guda muka kama da shi da hancin shi da tsokar aka daddace kawai muka sa tukunya mu muka yi aiki da kan muka hida mu muka daddace shi muka zuba a cikin tukunya muka zo muka zube shi bisa gari mu shidda aka zagaye aka yi takwalhon shi wannan ɗebo da ɗan da nan muka ga wannan amma wannan nan ba wanda ya kwana lahiya ba wanda ya bayar lahiya da kayan sai ga wani za a yi ta yafi jira shi na shi ma yana haita sai ga wani ya biyu bayu shi hassa ya kama kai ƙarshe waɗannan ragunan guda uku sai ba da su makai ba su gaba da cikin mai lalace ba musu ma magana ma kamar yi zari su sun saba mu kuma ba mu saba ba har kuka aka sauka zai guda saboda ita ce yawa ana ce ana zuba ta amma ina wannan zuru da kuma bakance alwashi alwashi kai alwashi ba a yin alwashi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala ko kuma sai dan Allah kadai duk waɗannan abubuwa da malam ya zano duk zamu ga dalilansu wa ghairu zalika da wani wannan min al'ibadati allati amara Allah biha daga cikin ibada wadda Allah subhanahu wataala ya umarni da ayita wa kullu lillah dukkan sanayen su ne dan Allah subhanahu wataala ba domin wani shi ba wa dalilu dalili akan waɗannan abubuwa gaba ɗayan su ana yi ma Allah ne su shi kadai ba tare da abokin tarayya ba qauluhu ta'ala wa Allah subhanahu wataala wa annal masajida lillahi فلا تدعوا مع الله أحدا Allah subhanahu wataala ce lalle masallatai na Allah ne shi kadai saraka kada ku kira wani tare da Allah kan ku bauta ma kowa tare da Allah muna ganewa ku akwai sanarwa ta neman taimako da ƙungiyar kitabu suna ta nema a yi mata na makaranta saboda za su yi wa'azin ƙasa jiya sun same ni suka ce da Allah a kuma an zo ne sai ijiri a neman musu taimako saboda warin kasa da zaci na gaya mu malam da kuma yan kwamiti na gaya musu na ne bai izini ko an ba da shi insha Allah kenan ina so daga yanzu mutane su abin nan masu neman taimako su fara neman taimako saboda a taimaka ma waɗannan jama'a wanda suna son taimaka musu da kuma aikin Allah. Allah ya saka mu kuma da ɗaya. ومن صرف منها شيئا لغير الله Allah ta'ala ya ce duk wanda ya karkatar da wani abu daga cikin waɗannan ko ko malaje ce duk wanda ya karkatar da wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da aka zano tun daga al-islam zuwa wan nadru duk wanda yayi wani abu daga cikin su li ghairillahi ga wani Allah fa huwa mushrik to mutum yayi shirka kafirin kuma ya kafirta da wanda ya kira wani Allah kiran da bai dace amma kowa shi ba Allah ba ko kuma ya ji tsoro na Allah tsoron da ba amma kowa shi sai Allah ko ya kauna zai samu wani abu wurin wani Allah wanda ba a kauna wannan abun ba wurin Allah ba to yayi yayi shirka kuma ya kafirci Allah kiyaye wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shine maganan Allah subhanahu wa ta'ala wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhara duk wanda ya bauta ba wani abun bauta na daban tare da Allah la burhana lahu bihi ba da dalili da yasa ya ya bauta ma wani Allah da wannan fa inna ma hisabu wa inda rabb ko kare hisabun shi da wurin Allah ta'ala innahu la yuflihu al-kafirun lalle kabare ba su kabare ba samu lahu wannan yana nuna cewa ba a roƙon kowa sai Allah ba a kiran kowa sai Allah subhanahu wata'ala wa bil hadisi ya zo a cikin hadisi addu'a wal ibada ko addu'a mukhul ibada addu'a ita ce barban ibada ta san al-mukh wanda ake ce ma almuh da larabci shi ne kwalwa ruwan kwakwalwa ba kwalwa ga ruwan ruwan kwankwama da ke cikin kankwamar kai wannan ruwan wanda ake zubi kiwa a shi bayan an dafa kai ya dafa da kyoko to ruwan da larabci shi ake ce ma almuh muhu to addu'a muhul ibada addu'a shi ne bargon ibada ko kuma bargo wanda ke cikin kasusuwa wanda in kashi ya dahu sosai za ka rufe tsotso shi kana jin daɗi ko ba gaba ta kama da matan kwarai da can yana ba kuma kowa kana jin tsoron kai kada ka ci tsoka ka ci abin da ya yi komi daɗi cikin jikin dabba kuma ba kuma duk ba ka raga mata ruwa da sai ka kuma kana in ka ga da ya bar kasusuwa ba su tannuwa matuƙa dai suna da dusiya kwankwace su gaba da to shi ake ce ba muku to addu'a ɓargon ibada ma'ana addu'a ita ce amfanin ibada ma'ana da wanda yake a ibada ba ya roƙon Allah su mana wata ala wannan ba bawan Allah ba so Allah ta'ala saboda kyautar shi kushi yake yin mafi kiran shi kuma ka cewa a baka kawo shi ko mutum kana cewa a bado a bado su shi su ko ba gaba da mutum ya zo daya biyu wurin ka na uku to na hudu da kaga ya ji sai ranka ya baci in akwai yadda za ka yi mahaifar zuwa wurin ka sai kai yi kuma Allah ta ala hushi yake in bai ganka yace kawo ya ce a kawo ba a bani a bani aiki a bani kuɗi a bani lafiya a bani aure a bani diya a bani gida a bani kasuwanci Allah ya ba kuma ya sai tauhi da kai ad-dalilu qawluhu ta'ala dalili shine magana Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah mahalicin ku ya ce ku kira ni zan karba muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai daga bauta mani sayadkhuluna jahannama dakhirina Allah ya ce da sannu sannu za su fada cikin jahannama suna wulakantaci Allah ya kiyaye kaji Allah ya ce ku kira ni waɗanda suke girman kai suna ganin ba sai sun kira Allah ba kai girman kai ba sai sun roki Allah su ce ya ba su ba ba su roƙon Allah Allah ya ce su yasa su jahannama me yasa saboda ita duniya da ba haka take in baka share masallaci ba sai ka share hilin a sai ka yi share hilin waka da kura kasuwa wuri ne mai albarka a zuwa wani neman kudi ba kuma gaba duk kudin marari gaba dai suna ina suna kasuwa ya wuri ne mai kyau wanda share kasuwa ai zai samu kudi ko ba zunubi za a samu ba zai samu zunubi amma da share hilin hilin wasa wadda hili ne da ake samun zunubi kaje ka share gaba sai ka samu kuma kai sharan masallaci ba sai ka je kai sharan mu to da ka ce da kuma ka kira Allah ba wani Allah da mutum ba ya zama haka nan kawai za a yi in bai wani aikin ba sai ya yi wani aiki wa dalilul khawfi dalilin tsoro kuma qauluhu ta'ala maganan Allah ta'ala da yace fala takhafuhum kan ku ji tsoron su kar ku ji tsoron wani Allah, ku hafu ni ku ji tsoro na ni Allah, in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani. Bayan an dawo daga yaƙi sai wani aka ce kuma za a sake hita wurin wani yaƙi. Sai wani daga cikin kafarai game da musulmi ya ce, Kai, ina za ku suka ce gaɗe ce aikau, kafaran nan suna nan sun yi dandazo sun yi taron dangi a kan ku sai sun ƙarar da ku gaba ɗaya. Wallahi ku koma. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوه شيطان ne yake tsoratar da ku masoyin shi ta ku ji tsoron masoyin shi to kar ku ji tsoron shi kar ku ji tsoron masoyin shaidan mabiyan shaidan kasu ba ku tsoro duk taron su taron banza ne ba za su yi maku komi ba Allah zai shiga muku in dai ku masu imani na Allah ce to ku ji tsoro na ni kadai ba ku kenan ba a tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala wa dalilin raja'i dalilin da yake nuna ba a kaunar komi wurin kowa sai wurin Allah qawluhu ta'ala magana Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda ya kasance yana kaunan gamuwa da Allah mahaliccin shi falyamal amalan salih duk wanda yake kauna ya tabbatar da zai gamu da Allah kuma yana faɗayin gamuwa da Allah ne to ya aiki mai kyau ya shirye ta da shirya kai aiki mai kyau aikin da zai sa ka gamu gaban Allah ba za ka ji tsoro ba aikin da Allah ya saka ka yi aikin da Allah ya ce ka bari ka bari falyaman amalan saliha to ya aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya hada komi da bauta ma Allah mahalicin shi kada bauta kai ya hada kowa a wurin bauta Allah mahalicin shi kaga na aya ma ta nuna cewa ana kauna ne wurin Allah subhanahu wataala yarjuna rahmatar rabbih suna fatan ramin ubangiji su wai kafuna azaba suna tsoron azaban Allah aka yi kamata mutum ya kasance wa dalilin tawakkuli dalilin dogaro da Allah cewa ba a dogaro da kowa inda Allah subhanahu wataala qauluhu ta'ala magana Allah ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara ga Allah in dai ku masu imani kanka dogara da kowa ka sauki kowa ka rike Allah kanka kama kowa sai Allah a wurin samun amfani ko kuma wurin tunkuɗe cuta kanka rike kowa sai Allah duk wanda ka kama kubce ma zai Allah subhanahu wata'ala shine wanda baya gushewa Allah ya ce wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara da Allah ta'ala wanda bai mutuwa ba da wani wanda ka dogara da shi wata rana sai a kira ka ko kuma gabanka zai mutu shi kenan to wa za ka kama wani kuma kayan ka samu wani ka kama kuma ya kaka rayuwa ka ta lalace amma shi Allah yana nan rayayi ne wanda baya mutuwa kaga dogaro da shi shi ya dace ko kuma Allah ta ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wanda ya dogara da Allah to Allah ya yi shi in dai ka dogara da Allah wurin nema abin da zai amfani ka ko wurin kare kanka daga abin da zai cutar da kai to Allah ya yi zai baka da abin da kake so kuma zai kare ka daga dukkan abin da kake jin tsoro Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda to Allah ba ya shiga wani ba wa yukhawifunaka bil ladina min duni suna baka tsoro da mutane waɗanda ba Allah ba to kaka ji tsoron kowa sai Allah kaka dogara da kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa duk wanda ya dogara da Allah fa huwa hasbuhu to Allah ya ishe shi kuma Allah ya shekara kake neman wurin wani Allah ya samu dace amin wa dalilur raghabati war rahabati wal khushu' dalilin kwadayi da tsoro da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala قوله تعالى مغنى الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات lalle su sun kasance suna ta gaugawa suna ta sauri a cikin aikin alkhairi haka ya kamata a ga musulmi yana ta sauri cikin aikin alheri yana ta gaugawa ya ga ya aikata ba cikin aikin sharri ba kaga mutum yana ta zufa yana ta jan ido yana ta wahala amma a kan mi a kan aikin shan su zuwa ji a ganga ta yi sharaf ta ji kada zuba ta gaji amma ina a wurin aikin alheri wurin aikin da za ka samun lada ba duk wannan abin ka kare ka banza wa kada komai na Allah sai yi ba a san haka so ake a ganka gurjanjan ka gaji ka sha wahala amma ina a wurin aikin Allah kuma kana ta sauri duk inda za ka abin da kake nema kenan ka samu wurin Allah subhanahu wa ta'ala waye da unana kuma suna ta roƙon muragaban saboda kwaɗayi su samu wurin murahaba kuma saboda jin tsoron mu wa kanu lana khashi'in Allah ta'ala ce kuma sun kasance masu kaskantar da kai gare mu suna kaskantar da kansu gare mu saboda haka kenan ba a kwaɗayi wurin kowa ba a tsoron kowa kuma ba a kaskantar da kai ga kowa sai ga Allah waɗannan wasu mutane ne Allah ya bai su cikin suratul mu'minun Allah ya ce ya samu na anna ma numiduhum min malin wa bani nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun suna tsammani cewa wanda muke kada su da shi kuna ba su shi na dukiya da diya mun ba su kuɗi mun ba su diya kuma mu koma muna masu gauga a cikin yaki alheri mu ne za mu musu kuma Allah ya ce waɗannan ba su abin da suke ba sai Allah ya buga shi na kwarai ce innal ladina hum min khashyati rabbihim mushrikun mutanen kirki mutanen kwarai waɗanda suke sauri a wurin aikin alheri su ne waɗanda suke jin tsoron Allah kuma tsoron Allah ya kai inda ya kai ya kai ƙarshe walladina hum bi rabbihim la yushrikun walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun waɗanda kuma suna ba da gaskiya da ayoyin Allah mahaliccinsu suna yarda suna gaskata ayoyin Allah wallazina hum bi rabbihim la yushrikun kuma su ne waɗanda dai ba su hada Allah da kowa wallazina yu'tuna ma atau su ne waɗanda suke bada abin da suka bada dan Allah na zakka na taimako na ciyarwa na sadaka suna dauka suna badawa suna bada wanda Allah ya ce su ba wa qulubuhum wajilatu lokacin da suke bada suna jin tsoro ko an karba ko ba a karba ba annahum ila rabbihim raji'un sun tabbatar da cewa lalle su za su koma wurin Allah za su yi tsaye gaban Allah da abubuwan nan da suka yi dan Allah suka yi koma dan Allah ba ya Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat waɗannan su ne suke ta gaugawa cikin ayyuka alkhairi wa hum la yasabiquna kuma su ne waɗanda wato suke mi la sabiquna suna ta gaugawa amma wannan Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan aya ne a cikin wato annabi zakariya da ɗan shi annabi yahya da kuma da matan shi Allah ya ce wa zakariya ayyidna da rabbu rabbi la tadhurni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين abin da muka bara daidai Allah ba mu nada sai kuma Allah ya yi Allah ya samu gyara ya ka amfani mu da abin da muke bari ya ka samu ci amfanin abin duniya mu da lafiya amin amin
Allah ta'ala alam idan mutum ya shiga wajen jarabawa ne kamata ya karanta da ya samu nutsuwa ya ta addu'a kai ta roƙon Allah Allah ya sauƙaƙa maka Allah ya kawo sauƙin sauƙin wannan jarabawa da Allah ya maka ta addu'a dare da rana na'am mai zakar buhu sha biyar na gujiya ba buhu ake yin da ba zakka ba tiyoyi ka ce tiya kaza ne zakarta buhu baya da tabbas amma dai tiyoyi ake magana tiya ɗari uku tana da tiya talatin sai ka je ka buga ka gani na'am sigir ba kira sallah ba kira sallah
الله أكبر الله أكبر